بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وبعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمه الله a barkanmu da wannan yammaci yau 26 ga watan tara hijirar amin salasalama tana shekara 1445 daidai da biyar ga watan hudu 2024 miladiya kamar yadda muka saba kama ci gaba da karatun muna alkur'ani mai sarki a wani masallaci mai albarka kawai gidan mai girma sarkin damban muna nufin har yanzu a cikin wannan sura mai albarka suratun nahali bayan da allah maɗaukakin sarki ya yi mana umarni da adalci a rayuwa wani insan da kuma kyautata al'amura a koma mene ne sannan ya umarce mu da mu ba da haƙƙin makwabta da dangi da 'yan uwa na kusa ya hane mu da aikin alfasha ya hane mu da aikin munkari da kuma zalunci kuma ya ce ya yi mana gargadi ko za mu ɗauki wannan gargadi bayan allah maɗaukaki sarki ya yi mana wannan bayani a cikin aya ta 90 a wannan sura sai ya ci gaba da cewa bismillahir rahmanir rahim wa auku
بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون
allah maɗaukakin sarki sai ya ce wa auku bi ahadillahi lallai ku cika alkawuran allah maɗaukakin sarki idan a hakuma duk lokacin da kuka alkawari walatan kudin aiman kada ku warware wa kenan rantsuwar da kuka yi ko kuma alkawuran da kuka yi a junanku ba a tafiya bayan kun yi abin kun karfafa shi ya zama ya yi kyau ya yi karfi ya karfafa kad da atullahi alaikum kafila alhali kuma wannan ne albarkar Allah da kuke sarki akan wannan yarin kamar shi ne shaida akan wannan abin a gare ku kun yi dan Allah da haka Allah shi ne kamar mai lamani akan wannan lamari inna Allah tabbas Allah madaukakin sarki ya alamu ma ta'amalu ma tafaluna duk abin da kuke aiwatarwa ya sani wannan aya lafazin da Allah mara kudin ke ce wa afu bil ahdi ku cika alkawura lafazi ne wanda yake ya shamile komai da komai cikin duk abin da za a kulla na alkawari ko na yarjejeniya wanda za a yi shi wato kenan da harshe sannan kuma ya lazimci dan adam a cikin dukkan abubuwan da ya shafi rayuwarsa harkar kasuwanci ne duk abin da aka kulla za a yi aka yarjejeniya za a yi ko aka alkawari a kansa to ku cika shi ko abin da ya shafi sada zumunci ne wanda zai bi karfafa dangantakar al'umma da al'umma ƙasa da ƙasa anguwa da anguwa gari da gari yan uwa da yan uwa dangi da dangi kabila da kabila in dai zai danga zai karfafa wannan dangantaka sai aka kulla yarjejeniya akan wannan to ana bukatar a cika shi kamar da Allah ce wa auku bi ahdillahi duk wani abu da shafi mu'amala ko ta yau da kullum tsakanin ka da wani da wani ga yanda kuka yi ga yanda kuka tsara ga yanda kuka yi ne sauran su da yarjejeniya a kansa duka wato kenan ya umarci a ya ya shiga cikin wannan cikin umarnin Allah wadda kuka ke to ku cika wannan alƙawari idan ka ga duk wani mu'amalar da take an gina ta akan abu kaza za a na yi sawa'un kamfani ne kuka yi ko wani gona ce za ku yi ko wani harkar makaranta ne harkar karatu ne harkar girki ne a tsakaninku duk wani abin da ke ga yadda kuka tsara za ku na yi kai kana bukatar ka cika alkawari yadda Allah madaukakin sarki yake umarni a wannan aya da haka kaga wannan kenan wannan in mun lura awayance ya kunshi fadin Allah da muka karanta a baya da yake cewa inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan don wato kenan kamar a cikin duk abin da kuka yarjejeniya za ku yi a unguwar ku ne ko a kungiyar ku ne ko a harkar ku ta noma ne ko a harkar ku ta kasuwanci ne ko gurin karantar ne ko gurin karatu ne ko a harkar mulki ne ko a tsakanin kasa da kasa ko tsakanin kabila da kabila ko menene kuka yi Allah madaukakin sarki yake wato kenan ku cika alkawari a kan wannan domin ka lura waccan aya ta koshi kamar ka ce ifalu kaza ne wata ku an kaza ku yi kaza farko kaza ku yi kaza farko kaza duk akan haka da wannan aya da muka karanta yanzu muke karantawa yanzu waccan aya da muka karanta jiya inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan kusan duka wato kenan kuma wannan kulasa ce ta waccan da aka shi sa Allah madaukakin sarki ya adafin wannan aya ta biyo bayan sa wani kaulin ya ce wannan ta sauka ne wato kenan akan wato a bai'ar da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam akan musulunci ai mutane sun zo sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam bai'a akan sun shiga musulunci kuma za su yi masa biyayya musamman da atul da aka yi da wannan mutanen madina da suka zo suka yi bai'a annabi sallallahu alaihi wasallam da daddare suka karbi sun za ki kira wannan bai'a din eh da dawa bai'atul aqaba sun yi alkawari tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam to aka ce su cika wannan alkawarin ko kuma bai ake rubuwan lokacin da aka yi da ƙararriyar lafa an yi na iri bayan yana ka ta haka shaida wannan mu baya an da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake su cika wannan alkawarin ko kuma duk wani alkawari da suka yi tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah ba da kuma jan hankalinsu da cika wannan wani kawai ya ce a ta sauka ne akan wato kenan karfafa alkawarin da musulmi suka yi tun a zamanin jahiliya da can sun riga sun kulla akan wani abu na alkawari a tsakanin su kawai da kata da mujahid suka nuna cewa wato kenan an yi abin da ake kira halifin fudul a makka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa a zamanin jahiliya an kira ni zuwa wani mitin wanda yanzu a musulunce ma in aka kira ni irin wani mitin din wato kenan zan je alkawarin ne tun zamanin jahiliya wadda kuna da aka riga aka kulla shi tsakaninka da mutum tun bai musulunta ba baka musulunta ba kuma alkawari ne akan alheri to yanzu ana bukatar still ka ci gaba duk da cewa an initiative wani sabon alkawari ne kuma zai zama karin tsarin sa da yarjejeniyar sa zai zama a karkashin shari'a ta mutunci amma wancan din tunda ba matsala a kansa ana bukatar wata kirin ku cika akan wannan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda an zace irin wannan zan je abin da ya faru shine quraishawa suka zauna a junan su suka yi alkawari manyan su duka aka taru a dakin ka'aba aka yi alkawari za mu yi alkawari a junan mu mu quraishawa duk wanda aka same shi a garin makka dan makka ne ko kuma bako ne ya zo makka dan ibada aka zalunce shi to duka makka za ta yi ca ita kwata masa hakinsa wadan maka ne ko ba dan maka ba wannan shine ake kira sa halkul fudur lokacin da aka yi wannan mutum din kafin musulunci ya sauka annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gurin wannan mutum din kuma ya yi participated actively saboda dama daga cikin wato kenan abin da ke jinin jikinsa shine wato kenan adalci a rayuwa saboda haka ya goyi bayan wannan har bayan musulunci ke cewa lai an kira ni irin wannan mutum din a yanzu ma in dai za a kwaci haƙƙin mai haƙƙi a ba haƙƙinsa a bashi banci ana da su da yadda sa annabi ya yi sayar na akwai in babu irin wannan wanda aka ɗaura shi kalifa yake cewa wala da karfi a cikin kuma shi ne mai rauni a gona in ya taɓa kaya wani sai na taka shi kowa ya shi mai rauni kuma a cikin kuma shi ne mai karfi a gona don zan tara duk karfi na wajen mu bata masa hankinsa daga an irin tsayin inda ya samu daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam to saboda haka wadda ce ta saka a kan irin waɗannan alkawarin wanda da aka riga aka kulla su wato kenan tun zamanin wato kenan jahiliya mun bayyana wannan Allah ya Allah wa rabbi yake ce wala tanqudul aymana ba da tawkiriha kada wato kenan kuma ku warware rantsarantsan da kuka yi ko kuma alkawarin da kuka yi bayan an kunna da can kuna tare kamar misali nigeria da niger da can kuna tare ɗabi'un ku ɗaya addinin ku ɗaya al'amuran ku ɗaya yanzu kuma wani abu ya zo ya sa ku warware wannan alkawari da ke tsakani allah ba ku sarki ce sarki wala kan kudin aiman ba da taukidiya bayan taukidi shine wato gidan an karfafa abu ku kalli alfimullah alhalai kun sanya allah maɗaukakin sarki ya zama kafilan ai shahidan ala zalik allah maɗaukakin sarki ya san wannan ya yarje muku akan wannan shine mai kiyaye muku akan wannan saboda haka karku warware wannan alkawarin bayan wata kina an riga an kulla shi ta haka allah maɗaukakin sarki yake umurtan ku da wannan in bai ci wannan to mu je zuwa inna allah lallai tabbas allah maɗaukakin sarki ya alam ma ta faluna duk abin da kuke aiwatarwa yana sanar da shi kuma zai sakanta ma kowa gwargwadon abin da ya aikata ranar tashin alkiyama to mu ji لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة كافا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أرضي من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون
Allah maɗaukakin sarki wa la ta kunu kallaki na kadar gazla kada ku zama kamar matan nan da take warwarewa wato kidan kaɗa in ba da kuwatin bayan ta kaɗa shi ya yi ƙarfi an kasan saboda wato kenan a warwarewa wato kenan abin da da aka riga aka kulla shi da an kulla shi ya riga ya ƙarfi kar ku wato kenan warware wannan mun dauki wannan tattaki zuna imanaku ya zama sai kuna amfani da rantsarar ɗanku ta zama dakalan bainaku wato ke yaudara a tsakaninku ka yi rantsuwa don ka yaudari wani tunda ka rinka da allah zai yarda da bi ka rinka ko kuma ka zama mutum dakalan bainaku ya zama rantsuwar ta zama sanadiyar jawo maka wata fa'ida kai shi kuma kayo da zai shiga da shiwa kenan a wani a wani gefe da ba saboda wani fa'idan da za ka samu in an ce dakal wani lokaci ya nufi income wani lokaci kuma yana nufin wata kenan yaudara ko wani abu makamancin wannan an ta kuno ummatan kada ya zama kun kasance kun yi hakan din a dalilin wata ummar da ta al'ummar da ta kasance a banin ummatin wato ta fi wata al'umma wato yawa yawan jama'a ko yawan karfi na na na na na kayan fada ko kuma karfi na harkar kasuwanci ko wani abu makamancin wannan inda ma ya bulo kuma Allah bihi lalle Allah madaukakin sarki yana jarraban ku da wannan ne sannan ya yana jan kunnen ku yana muku bayani wani bayyana lakum ko Allah madaukakin sarki zai muku bayani a gare ku ranar tashin alkiyama akan ma kuntum fihi taftalifuna duk abin da kasancewa da kenan kuna sabawa a kansa Allah mai ɗaukar sarki ba mu kuka saba ne a kansa zai nuna gaskiya sai a gane wani ne ma baya kan gaskiya tun da kun saba a kansa wannan aya tana magana wato kenan har yanzu akan abin da muke magana na baya ne kokarin cika alkawari idan kuka yi alkawari sai ka zo ka saboda wata san duniya ko wani waye ko wani dabara ko wani yaudara kasa ka warware alkawarin saboda wani mata manufa'a da kai za ka ja a jikinka to wani al'amarin da sarki ya hana wani kar ku zama kamar abin nan sai ma mu tashbihi cewa kar ku zama kamar wata mata da kuke yin kai sai ta kada dare ta kada dare ta kada yayi kyau da ina tana kai sannan daga garba ta doso ko sai ta ga kama tana tsinkawa tana tsinkawa tana tsinkawa tana tsinkawa kaga ɗin kawo da ta sauki ko in warwaro sai ta tsinka in ta warwaro sai ta tsinka sai ka gammo guda ya lalace wani gammon ya lalace zuwa abin da ta yi tana yi kaga ta sha wahala banza kenan yau to haka ne da tsakanin ku kamar yadda muka bada misali tsakanin Najeriya da Nijar da tsakanin ku akwai alkawari da amana amma yanzu saboda ra'ayin wata ƙasa daban an da kuna ummatan ko ya kasance an samu wata al'umman da ita ummatu iya arba min ummatin ta fi yawan jama'a ko ta fi yawan kuɗi ko ta fi yawan abin saboda ra'ayinta sai ku yi amfani da wani ra'ayin ku janye akan alkawarin da yake tsakanin ku da don ku samu wani fa'ida a gurin waɗannan Allah ba ke sarki ce karfi haka ne. Turbai wannan? In kun yi haka kuma, to daidai kuke da wannan matar da ta yi kare an ce a makka an samu wannan baiwar Allah wadda shi ke ta taɓa kwakwalwa wanda za ta kaɗa ta warware ta kaɗa ta warware don haka sai Allah maɗaukakin sarki ya buga misali na zaki da wannan matan cewa duk mutumin da ya alkawari da wani kun yarjejeniya sai kaga kuma ta wani wuri za ka fi samun fa'ida sai ka yaudare shi ka warware alkawarin ka koma kan wancan saboda wancan ne ya fi maka fa'ida ko ya fi maka kaza ko ya fi maka kaza a a don kai hakan nan wato kidan baka kyauta ba Allah samu fahimci wannan yawwa an ta kuna ummatin hiya arba min ummatin yawwa asalinsa wato kenan arba ya take ne yawa wato kenan wannan sun fi karfi karfin na yawa ko karfin na kuɗi ko karfin na abin ko wani kai kai ka ko dai wani personal benefit ka akwai abin da laraba su kira alwafa alwafa shine idan akwai mutunci tsakanin na da kai suna kokarin su rike wannan har ƙarshen rayuwa ko kara da rai ko baka da rai wannan mutuncin za su rike shi tsakaninka da haka 'ya'yansu ma sukan gaji mutunci tsakanin wannan da wannan mun fahimci wannan yawwa ai akwai wani mutumin makar yake kira sai na abubakar wallahi ba dan mutuncin da yake tsakanina da kai ba dole ne na cika maka alkawari na jirke wannan amana da ke tsakanin da ke Allah ya da wani bazara ta faru tsakanina da kai saboda mu yake kira sa alwafa kokarin wa kuke cika daga na samu auto din ai ku cika alkawarin da yake tsakani da tsakaninku da wani da wani to rashin cikawa shi ne ake kiransa alagada ana kiransa alkhiyana ana kiransa watakinan ha'inci ko kuma watakinan yaudara to Allah madaukakin sarki ya hana wannan kuma in kaga an faru hakan ya faru saboda wani dalili da wani fa'ida da kai kake ga za ka samu a gefe idan har baka bukatar ci gaba da wannan to sai a zo a yi ta balo balo da ga yadda muke mutunci amma yanzu mun janye ni na koma kaza ni kai ka koma kaza ai maka bayani wa kuma dalla-dalla ko in kasa da kasa ne a zo a zauna a tebur a warware saboda dalili kaza sun samar amma ku koma gefe ku sayarin da waɗansu saboda wani benefit da kuke tsammani ku bar waɗancan wannan ana kiran su wato kenan algada Allah ma ku sarki ce in kun yi haka zai jarrabe ku da wannan duk wanda ya warware alƙawari ya warware wani yarjejeniya ya warware wani halin zaman lafiya da ake ciki wallahi sai Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi inna ma ya bulo kuma Allah ba tabbas Allah zai jarrabe ko zai kawo wani bala'i wato tuna a dinga yanzu da Najeriya ta yi kiri jar wala ba san halin da muke ciki yanzu ba da ba mu san halin da muke ciki yanzu ba mu din da muka gani masu karfin kuma muna ganin mun jingina da Faransa saboda karfinta da yanzu damule wanda zamu yi Allah ba san inda za ta tsaya ba saboda ne an cire wa wannan ka'ida ta wafa alhali ko ba wai dan matsala ce tsakanin mu da mu da su personal ne ba dan wa'ansu ne ba sa son haka ne ya faru so da ya kamata mu la'akari da wa'annan idan za ka samu fa'ida a gurbin ka warware wannan zai iya zama maka matsala sannan Allah madaukakin sarki yayi haka la yubayyinanna lakum yawmal qiyamati dan yi muku bayani ranar tashin kiyama akan ma kuntum fihi taqilifuna duk abin da kuka saba wannan ce ga yadda yake wannan ce ga yadda yake ai dole akwai mai gaskiya a ciki ko to so da mutum ya kokari ya tsaya a kan gaskiyar kar sai ranar da aka zo za a ba a ba daman a gyara a lokacin ne wato kenan mutum zai zama wato kenan yana kokarin gyara to gyaran ba sai yi amfani to ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون Allah madaukakin sarki walau sha Allah wallahi inda Allah madaukakin sarki ya ga dama la ja'alakum ummatan wahida da ya sanya ku zama al'umma ba wani daya ko ka kafira ko ta musulmi in Allah mai kun ya dawo shi kenan sai ya yi ku sai ya yi ku kamar yadda kamfanin suke yin kayan su idan kamfanin suka ayyana kayan su duk haka zai su ta iri daya babu wato kenan wani abin a tsakani in bai ci wannan yawwa to saboda haka da Allah madaukakin sarki ya ga dama ya yi hakan nan walakin sai dai Allah madaukakin sarki ba haka ya ga dama ba ya dullu man yasha'u bi kizalanihi Allah madaukakin sarki na tabbatar da wa duk wanda ya ga dama tabbatar da shi ta hanyar wato kenan sa shi ka shiga hanyar tabbakewa ne yawwa wannan kuma adalun min fihi adalci ne Allah wa rukun sarki ne haka da kabire a gare su wa ya hadi mai sha'u yana kuma shiryar da wanda ya ga dama bi tawfiqihi iyahu sai musu muwafaka sai da sun tsoro akan adalci yanzu duk muna sallah amma tawfiqi ne na ubangiji yawa wala Allah da kudancin Najeriya muke da duk wani sallah amma ka tashi ka zanka a cikin musulmi alhamdulillah wani ba karamin tawfiqi ne na Allah wa rukun sarki ba don haka malamin tafsiri suke cewa wannan aya hakika wato kenan ta zama rabbi a mutanen kadariya da suke cewa kenan dan adam bai da wani aya dan adam komai ya gudana shi ne ke komai a kansa ne kuma sai abin da ya gudana don an ba shi furiya a al'idlaƙiya a tabbas Allah ba da sarki akwai iyaka abin da ya ga dama yake ba ka fawa akwai abin da yake rike fawa ayi ka namiji ba fawa ta ubangiji ayyuki mace fawa ce ta ubangiji ayyuka musulmi fawa ce ta ubangiji don haka allah maɗaukakin sarki yadda ya ga dama yake tsara wato kenan kayansa walau sha Allah la da walau sha Allah la ja'ala kum ummatan wahida inda Allah ya ga dama sai mai dukkan al'umma guda daya walakin ya kullu man yasha wa yahdi man yasha shi ne da wanda ya ga dama ya tabbata da wannan Allah kan sami mu daga cikin wanda suke tabbatuwa wala tusaluna sannan ranar tashin alkiyama a cikin iyaka bawon da aka baku wallahi za a tambaye ku amma kun fi ta amaluna a kan abin da kuke aiwata ba ayyat Allah wa rahmatu ya ba ku wata fawa yasa za ku yi mutane wata mutane suna tsaye da su ga gida yawwa amma za a yi tambaya a kai to mu je ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم Allah maɗaukaki sarki ya ce wala tattaki zo a imanaku kada ku yi amfani da rantsuwar ku ku roƙi rantsuwa daga gare ku ta zama dakalan bainaku yaudara a tsakaninku ko kuma ka yi rantsuwa don rantsuwa ta ja maka amfani kar ku yi hakan nan wallahi tallahi kaza don a kyale ka da wannan abun ko kuma dan kar a maka kaza ko dan a karɓe maka kaza da sauransu ka rasa yadda za ka yi ka fita sai ka yi rantsuwa kuma rantsuwar kuma a kan ƙarya don wannan rantsuwar ta ja maka wata manufa'a kuma ka san ƙarya ne wato kiran ba gaskiya ba ne Allah maɗauki sun ce lalle wato kiran ka ku haka ne idan ka kura kuka yi haka to ta zillu kadamu kafar ku za ta yi ta lalace idan mutum yana tafiya salman dole ɗauki kafarsa duk gaba ɗaya zan bai sa masa ya faɗi gaba ɗaya za ka tafi kana tafiya kawai sai ka ji kasa kaba lu ta tafi sai ka gudu mutum ya yi gwiwa a ƙasa ko kuma ya faɗi ma gaba ɗaya idan idan haka ta faru wato kenan za ku faɗa cikin takwabin da ba nan ne ku iya fita a binan ɗinsa ba da su mutuwa bayan da kafa ta ku tabbatacciya ce kana iya tafiyar ka lafiya lafiya ka jawo kanka ta lalata da za ta yi su jefar da kai a ƙasa ka faɗi ba nauyi in ka faɗi ma wala Allah maka rauni da sauransu don haka kar kai amfani da rantsuwa a wajen wato kiran jawo kanka amfani a hanyar da ba gaskiya ba benefit din da za ka samu a yanzu fa'idar da za ka samu a yanzu dan karamin lokaci ne ita za ta yi dalilin wato kiran jawo maka matsala kuma wato kiran a rayuwa kun lura mana mutanen da suke yawan a harkar kasuwanci suke rantsarantsa a kan ƙarya za ka samu ba za taɓa ci gaba ba zai wuyar gaske su ci gaba in kuwa ka sun ci gaba yana samu da yawa to ka tabbatar istidraji ne kiwon ragon ya ake musu kiwon ragon ya ake musu wata zuku su'a sannan idan kuna rantsuwa a kan ƙarya don ya dara to za ku ɗanɗana mugunyan sakamako ranar tashin alkiyama bi ma sadatu an sabilillahi saboda kange mutane da kuka yi daga barin hanyar Allah ba da kuka saki kenan kaman da mutanen makka sun kasance wata kenan suna yin hakan nan mubalaga ne wannan a wajen hani akan wannan abun li'azin wa qihi fi dini wa tarjidihi saboda addini ya dauki wannan abun matsalar da da girma mutum ya rantsuwa dan yaudara mutum ya rantsuwa dan ya cuta mutum ya rantsuwa da Allah madaukakin sarki wato kenan duk akan wani abu fi mu'asharatin nasa cikin duk gogayya da zaka yi da mutane ya zama kai ha karfi haka ne ai la ta da gidul aymana illa bi anwa'in al-khari'a kada la ta kada da aymana bil anwa'i aw bil intiwa'i al-khari'a kada ku kulla rantsuwa saboda wato kidan ku dora mutane akan yaudara wallahi tallahi zan maka kaza wallahi ga yanda kaza wallahi ga yanda bukatar ka kawai ya loku ya saka dukiyarsa a ciki kai kuma ka zama ka kai ne mai samun fa'ida al-khadi'atu wal fasad za ku yi haka dan yaudara don wato kenan barna idan kun yi hakan nan to ta zillu kadamu diga digen ku za ta kafar ka za ta yi rawa za ta yi santsi zai ɗebe ta ba da surutiya bayan da kuna kan hanya kasuwancin ka yana kyau ba ta gama kan kasa ba lamarin ka na kyau sai ka jawo kan ka saboda aikin abu da suke hanyar kuta ba don mu jama'a idan kuma kuka mutu akan wannan to walakum azabu za ku haɗu da azaba azimi wanda take mai girman gaske ranar tashin kyautar mutum.
لا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون
Allah maɗaukakin zarge ce wala tashtaru bi adillahi thamanan qalila kada ku sayi wani ɗan tamani ɗan kaɗan wato kenan da alkawarin da kuka yi tsakanin ku da Allah amana kar ka ban karkata da kar ku amfani da addini dan neman duniya yau abin da za ka nema ya zama sama da kare da wani ɗan kuɗi ne ko wani ɗan jama'a ne ko wani ɗan abin fa'ida wanda yake ɗan kuma karshe yadda za ka yi amfani da shi sai wato kenan da addinin Allah madaukakin sarki kaga Allah madaukakin sarki ya yi hani aina ha ana rusha ya hana cin rashawa wa akzul amwali ya hana karban dukiya an naqadul ahadi wanda za a amfani da wata warware abin da aka kulla na alƙawarin na jin Allah madaukakin sarki tsakanin ka da Allah madaukakin sarki ko tsakanin ka da mutane ai la ta kudu gudu li ardin qalilan min al-dunya saboda wani abu da ta mara duniya kar ku warware alkawari da ke tsakanin ku da mutane kar ku warware yarjejeniya kar ku wato kina ku amfani da ita wajen neman addini na nane da ita wajen neman wata kina duniya wa inna ma kana qalilan wa in kafura abin da za ku samu da dan kadan da ko da ya kaga yana da yawa ko da kaga yana da yawa saboda ba da annabi ma yazo yana daga cikin abin da zaka nemi shi wata ka rasa gaba daya wa huwa ala tahqiqi qalil idan ka tsaya kai nazari tunda mutane zai gushi za ka ga wata kenan kan kuɗi ko ban murad ko ne shi ne abin da ake nufi da wannan Allah ma da ke tafiya a gaya ko da ke jama'a inda tumi ko da wa ma inda Allah wa ta ke ba yau kuma da inna ma inda Allah lalle tabbas abin da yake gurin Allah ma da ke tafiya ko a kan lokaci ne kuma a tauri wa ina a gurin ka nemi abu na Allah ma da ke tafiya shi ne da alkhairi wato kina ku nemi yardar Allah a kan kasuwancin ka ka nemi yardar Allah a kan karatun ka ko a kan wani ka ko a kan aikin ka ko a menene duka ka nemi yardar Allah madaukakin sarki wannan shi ne ya fi alkhairi wato kina a gare ku in kun ta alamuna in har kuna da ilimi a kan wannan to ما عندكم ينفد وما عند الله باق وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
Allah madaukakin sarki ce ma inda kuma yanfat abin da kuke da shi abin da karo zai kare duk abin da yake wurin ku yanfadu zai kare wa ma inda Allah ne baki abin da yake wurin Allah kuma shi ne mai kusa shi ne mai kusa amma duk abin da kuke nema in kaga ana yaudara ana karya ana zamba cikin aminci ana warwarewa alkawari ai dukkan neman abin duniya ba a neman lahira da irin wa'ina ko ba ka ba ba za ka yi yaudara da neman lahira ba ba za ka yi zamba cikin aminci don neman lahira ba ba za ka yi wato kenan rantsuwa a kan karya don neman lahira ba a don ana yi shi da neman duniya to abin da za ku samu duniya Allah ba ku ya ce da kwado zai kare amma da ka yi gaskiya saboda tsoron Allah kai taimakekeniya saboda tsoron Allah kai kaza saboda tsoron Allah ba ku sani to Allah zai ba ka lada wannan ladan kuma shi ne wanda za ka sami shi a ranar lahira shi ne kuma abin da ke baci shi ne wanda ke mai wanzuwa to daga yin wannan ya fi wancan riba inda mutum zai tsaya ya auna ya gani ko dai abin ya kare ya barka ko kai da kare ka bar shi amma su nuna yana nan ya kare amma wannan kuma aikin da kai mutum kan ita za ka same shi don haka Allah ba da kuma zirki yake cewa wato kina shi ne wanda yake wanzu zuwa dan malami yake cewa almali yanfadu hilluhu wa haramu yawman wa yabqa fi gadin athamu dukiya tana karewa ko ta halarci ko ta haramci za ka yi tara dukiyar haram ka nemi ta karasa za ka yi tara dukiyar halal ka nemi ta karasa rana ɗaya kuma zai haka za ta iya faruwa wa yabqa fi gadin athamu amma zunuban da ta tsara dukiyar dalilin sa ko abin da kace na haram a dalilin da shi kuma yana nan zuwa gobe tashin alkiyama dan haka laysa taqiyu bi muttaqin li ilahi hatta yuqibu sharabuhu wa ta'amu ba shi ne mai tsoron Allah ba da cikin sarki ba wanda ga ya ta nuna tsoron Allah wato kenan ka gan shi sallah ka gan shi kaza kaza ga ayu aika na addini kowa yana hatta yi tsibu sharabu wasa roda har sai abin da zai ci ko abin da zai sha ya zama na halal ya zama na halal kullum ya tsaya da abincinsa da abin shansa bayyar da mutum shan wannan shi na cikin sarkin kuɗi amma wanda ta rabu ya da haka da haka da haka da haka da haka kare in ta haram ne zunubin yana da yawa mutane suka tara dukiya ta haram kuma duk da ta kare ta wasu tun a gidan duniya suka koma gidan jiya amma zunubin da haƙoƙin mutanen da suka ce wallahi yana na ƙarfi wa yabka fi gadin asamu zunuban asamu jam'a ismin ismin ko yawwa zunuban zai zai wanzu ko wani malami kuma ya ce habid duniya tu saku ilaika afwan alaysa misiru zalika in kita ila kidai wai ilin kidai wai ka ɗauka duniya da ba ya ta zo maka kai tsaye da ta gada ma ta tafi duk ta baka kanta gaba daya habib duniya tu saku ilaika afwa a ce a kaddara duniya gaba daya an koro maka an kawo da an ce gashi sai abu da ta gada ma da ita alaysa misira zalika ilan jikani karshen wani da ne kuma zuwa da tashi tashi ba ka neme ta rasa ba ko ita ta neme ka ta rasa ba ɗayan bidiyo dole za a kawo maka duk duniya a tara maka shin karshen abin ne ba kai ka ciri ka barta ba ne ko ita ta ciri ka barta ba dole ɗaya sai ya faru a cikin wannan ko kuma duniya ka illa misli fai'in azallaka thumma azzana bizawaj duniyar ta ka da kake ganin ta daidai take da inuwa inuwa da ta zo ta inuwance ka ana zanda inuwa ta zo kaga min duk ka gama shiga cikin inuwa sai ta ce maka to nan maka dan zan koma can sai ta mutu sai ta ce maka to zaka koma can tsara ta ce kana ne kana ne ta gaba haka duniya ne amma abin da ke gurin Allah fa ba yake ba inda ku yanfat kuma inda Allah ba wala najzi anna alladhina sabaru amma wanda suka yi hakuri akan neman halal suka yi hakuri akan bin Allah wallahi za mu sakanta musu da me za mu sakanta musu ajrahum da ladansu wani irin sakamako za mu musu inji Allah bi ahsani ma kanu ya'maluna da mafi kyan abin da suka sanke suna yi suna yi idan kullum kana raka'a goma ko kana raka'a biyu ko kullum kana ba da dubu goma ko kana ba da dubu biyu ko kullum kana wani aikin alkhairi to wanda ya fi kyau din Allah madaukakin sarki sai ta baka irinsa irinsa irinsa irinsa irinsa me yasa aka ce annabi sallallahu alaihi ya ce idza safara al-abd aw marida idan bawan Allah yayi tafiya ko kuma ya rashin lafiya sai zama wani abin da saba yi na alkhairi baya Allah zai sa a rubuta masa kamar bai tafiyar ba ko kuma kamar mu yana da lafiyar sakalau yana aiwatarwa don haka Allah madaukakin sarki zai zai zai saka taka da ahsan mafi kyan daga cikin ayyukan ka kaza mafi kyan sai ta nannuka maka ta nannuka maka madadin sa wannan Allah ya iya ba shi ga dama zai haka ne ɗaya kenan sannan kuma ahsan zai iya zama tunda shi mai sakantawa ne yanzu ka ba da naira dubu daya zai baka dubu goma in ya ga dama sai ya ninka shi sai ya kai shi har dubu ɗari bakwai in ya ga dama sai ya ninka shi ya kai har ninkin da ninkin don aikin da kai haka zai na sakanta maka Allah madaukakin sarki ko zai sakanta maka da ahsan ma kanu ya amsa ala wazan af'al ka ga wato ne ismul me ake ce masa ne fa nan tafiya ismul tabdil to mu ji malam من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولا ولا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون Allah madaukakin sarki ya ce man amila salihan duk wanda ya aikata aiki na gari a yanar da aiki na gari aikin da aka yi shi daidai da yadda shari'a take so aiko kuma aka yi shi don Allah to shi ne amalin salihu da ko dole aiki kafin ya zama salihu sai ya zama wato kenan aikin irin yadda shari'a ta ce ba kai ka kirkiro ba ba kuma wani ne ya kirkiro ba ko shari'a ga yadda ta ce kuma haka kai daya ko ba haka bane to wanda ya aiki irin wannan sawa'un a sallah ne sawa'un a azumi ne sawa'un a makabarta ne sawa'un a kasuwa ne sawa'un a gona ne a ko'ina kuka je to aikin da za a yi a gonan wuri ku nemi wanne ne wanda shari'ar musulunci shi ta ce ya ne ne ake yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ganin da sahabbansa to duk wanda ya aiki irin wannan min da karin au'unsa ko namiji ne ko mace ce babu wani bambanci ko huwa mu'minin alhali yana da imani da haka kenan bayan an yi aikin shari'ar sai an yi shi kuma shari'arsa da imani da zama musulmi da shi wanda ba musulmi ne ya aiki ya yi sallah ya kwana yana sallah da raka na lada nawa za a bashi ba musulmi ba ne amma shi kuma masallaci ya kwana yana ta buga sallah me za a bashi saboda an rasa sharadi ɗaya daga cikin sharɗan karɓar aiki na gari shi ne imani ta haka don farko sai mutum musulmi na biyu muka ce ya yi shari'a a yi shi akan akan ka'ida ta shari'a in yana son a karba in kuwa yana son ra'ayinsa sai abin da ya ga dama ko yawwa sannan na uku shi ne ya yi don allah da zai kwana yana yi amma don neman ɗaukaka ko dai na neman duniya ko neman a sani ko na abu makamancin wani wallahi ba za a karba ba to da haka ya aikata aiki na gari alhali yana mai imani bala nuku yadda hayatan tayyiba wallahi sai mun rayar da shi rayuwa da ake mai kyau rayuwa wadda take mai daɗi Allah ba da cikin take ta ka zamu rayu za ta zamu rayu wannan ziyan nan kuma wallahi za mu saka da wasan ajaru ladan su shi ma yace ne biya san ba san zamanin da mafi can abin da wato kenan sun kasance suna aikata so da ka kenan yanzu kiyayewa shari'a a rayuwa yakan ba mutum daɗin rayuwa yakan baka kwancin kwanciyar hankali sawa'un kana da kuɗi sawa'un baka da kuɗi sawa'un kana da kuɗi sawa'un baka da kuɗi za ga mutum yana da kuɗi amma bai da kwanciyar hankali bai da kwanciyar hankali mai kuɗi aka ce ke dawo tafiya ke mota ta ba lalace musu ba dawo ba sai karfe uku na dare ya zo gida ppp mai gadi bai bude ba ppp mai gadi bai bude ya dauki waya ya kira matarsa mai gadi baya ne wallahi ban san zuwan ta fito ta zo ta ta tura abin ya shigo da mota aka je duba mai gadi ya gaishe yana kwance shi rana yana ta zunda mafarcinsa an ka zuka kwance za a ɗauko bulala da kici a kuka shi a nema da hakan na samu hakan ne wala da ya samu kwanciyar hankali saboda yanzu ga mota ga gida ga kome duk gadi an sa ta ko ina amma wallahi ya shiga wani iya bacci ba amma ga wani hadda mai shari har ana kuma fi fi fi fi da mota amma bai tashi ba tsawar ya da shirga bacci yadda ya ga dama saboda haka Allah madaukakin sarki yana ba mutum natsuwa da kwanciyar hankali a rayuwa ba wai don kudi ba ba kuma don mulki ba da kuma don mulki ba wani daga cikin kulafa na banin abbas ya lura da wani mutum yana kan bene a bakin wani kogi yana kan bene duman gariba za ga mutum ne tun safe suna tafa fita kuma duman gariba zai ware je wani guri sai ya ɗauki ruwa sai ya sha sai ya ɗaya mawanke hannunsa don yin sa'amunsa sai a kala sai sallah sai ta faru kullum haka wata ran sai aika a kira shi ya ce masa ni ne kake nesa na farko dai ina aiki na kaza misali mai kadara a ce aikin wahala yake kada a ce kullum na yin aiki na dubu ɗaya da ɗari biyar wani kuma kullum na kan yi azumi in lokacin kaza ya ke da gana ne zai na sha ruwa na ne zai na ɗauki kuɗi na na kai gida iyalai na a tsaya musu abinci da wasu ya ga mutumin da tukuna yana azumi kuma yana aikin ƙarfi kuma hankalinsa a kwance kuma ga shi ga fada bai taba zuwa ya zai roki wani abu abu na sarki ba bai taba neman alfarma ba ya ce to ya ga ya gaci ato da ya kamata ka abin ya ce abinda Allah madaukakin sarki ya bani ya ishi babu abin da nake bukata a gidan ba to kullum ina fito da samu aikin da zan sami ta gidana don haka wannan dan fadar nan da ya zare jikin sa yace wallahi zai tafi neman hayar da yi ba wannan fadar da ya san da ke ba saboda fadar kullu a cikin rikici yake baya da kwanciyar hankali a cikin wannan don haka Allah madaukakin sarki ya alkawari wanda yake rayuwa akan aiki na gari Allah zai rayar da shi wato kinan rayuwa da yi ba rayuwa da yi ban nan malamai suka ce na farko ana nufin arrizqul halal Allah zai ba shi abincinsa ta hanyar halal kaga in ka samu abincin ka ta hanyar halal shi kenan kuma sai ya dauke maka matsala dauki misali yanzu abin da kake samu kullum dubu ɗaya da ɗari biyar ne sai ya sa maka damuwarka ta dubu ɗaya da ɗari uku ne kawai kaga kullum tana da ne bonus wannan yana samu ta hanyar haram kullum yana samun dubu ishirin da bakwai sai allah maɗaukakin sarki sai ya sanya masa damuwarsa ta dubu ishirin da takwas barci dubu ishirin da takwas kowane wata sai ya nemo dubu ɗaya ya cika ta in ba haka ba sai ya ci bashin dubu ɗaya har ana tafiya wata rana sai ka ga wata kenan kwata-kwata duk wannan yawan kuɗin ba zai musa kuma ba zai kuma bashi zai kuma bashi don bana in ya ci bashin dubu ɗaya na wani wata zai ci bashin dubu biyu don ya tafi wani wata zai ci bashin dubu uku don ya tafi haka tafiya ake haka tafiya ake shi kuwa na kullum yana da bonus ɗin da yin sau biyu kaga wani ne zai fi kwanciyar hankali to haka Allah madaukakin sarki yake yi ko ka samu haram din sai ya sa maka cuta a jikin yayanka ko ya sanya maka hasara a cikin motarka ko ya sanya maka bala'i a ofis ɗinka ko ya sanya maka wannan abin haka zai lalace kuma ka ciyo shi kuma yana nan a rubuce wato gina a kanka saboda haka lokacin da ka koma kai tunanin wannan abu kuma yanzu babu shi dole bai daga maka hankali an ce wani ya aikin dan sanda ya goshi yana da mutu da a gaya bayan ya rita ko kuma ba su sami shuru na ta abu da aka takura masu su wallahi tallahi wata rana mun je duty muna kankanta da daddare aka ji aka yi operation aka kamo barayi aka kawo su bayan kanta mu ne muka karbe su masu dutin dare bayan masu operation sun tafi abinsu barawa ya zo ce mana da allah duk abin da kuke so wallahi zan ba ku a cikin daren nan gudu so aka yarjejeniya kudin ma ba wani kirki ba da wancan lokacin suka sa aka ji aka kawo kudi aka zo aka sake su aka ɗauki mota aka tafi da ita gurin wani mai shayi ne mai kwana suna shayi ne aka razani mutane aka ce kun fi da kawo aka ce su ne da kawo da daddare kuma hukuncin kisa ya hau kansu kuma aka harbe su kuma aka yi gidansa da yanzu ya yi rita ya gaba ya kome da kuma da rawa babu kome babu abu da wani lokacin ya yin ta tunani ta tunani sai ka rasa me yake yi wani lokacin ta gaya na zana da ai wallahi lokacin da aka harba innocent people din nan lokacin da aka yi kom din nan to shi yake dawo masa sai ka gaya na zana kuma yana ta tunani to kuma yanzu ya za a yi da wannan ya za a yi da wannan duk yadda aka ci ta zaune babu ita yanzu babu kuma dalilinta babu tasirinta kwata-kwata to saboda haka wannan aya malamai suka ce ana nufin allah maɗaukakin sarki zai takaita shi a kan arziki na halal haka na abdullahi dan abbasin ya faɗa kuma da sa'id bin jubair da ata'u da malam da kan duk sun goya masa baya wasu kuma suka ce a'a waladun yana hayatan tsayi ba za a yi alkana'a Allah ya ce za mu ba shi kana'a a rayuwarsa shine hayatan tsayi ba alqana'a shine ka gamsu da iyaka abin da Allah ya waka ba ka bukatar wani abin nan duk wanda yake da na qana'a na farko zaka ga bashi da hadama a rayuwarsa na biyu bashi da hankoran abin da ba nasa ba bashi da wannan hankoran na uku kuma kai kayan wani ma bai dame shi ba kayan wani ma bai baya da kyashi baya da hankoro don haka baya bukatan zalunci da zai sa ya je ciwo kayan wani babu hadama saboda me yana da kana'a Allah madaukakin sarki ya sa masa kana'a cikin zuciyarsa wannan fassara hakan nan Imam Hassan Al-Basri yayi sannan Zaid bin Wahab da Wahab ibn Munabbah suka ce eh wannan fassara ta yi daidai har abin da su kuma sake rawaita hadisi daga Abdullahi dan Abbas kauli dan ya ce wa huwa qaul Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu cewa sayyidina Ali bin Abi Talib shi ma ya tambaye cewa kana'a ake nufi wala dahu yana hayatan tayyiba kana'a ake nufi bayan wa'ancan malaman su ma su bincike akan wannan sannan magana ta uku akan falaluhi yannahu hayatan tayyiba shine wato kenan Allah madaukakin sarki zai masa tawfiki ila da'ati zai masa gamda kasar wajen yin da'a sai ka yana yawan da'a ma Allah madaukakin sarki ba za ka ga shi yana sakaci a sallah ba ta jami'i kuma zai dan rasa nan lafiya da zai yi raka a biyu ko uku wato kenan da zai yi ba ko fa inna ta'adi ila ridwanillah saboda irin hakan ne yakan kai mutane zuwa ga yardar Allah madaukakin sarki ba zai kasa zuwa gurin alkhairi da ake zuwa wato kenan kullum ba hakan nan wato kenan malam da hak ya faɗa wasu suka ce mana mila amalan salihan din nan ana ne wa huwa mu'minun ana nufin wato kenan wa hayatuhu tayyiba Allah madaukakin sarki zai sa rayuwarsa wato kenan ta zama rayuwa mai kyau kun fahimci wannan to saboda haka Allah zai sa masa rayuwa mai kyau amma sharadin fa shine ya zama yana aiki aiki na gari aiki na gari aiki na gari kullum yana kokarin hankoran ranar neman aiki na gari aiki na alkhairi kamar yadda muke hankoro ko yawa alhamdulillah yau ma mun ce za mu kara minti sha biyar ko saboda yau muna tsammanin da yasul kadari saboda haka wannan hankoron zai sa za mu kara minti goma sha biyar akan karatun mu saboda lailatul kadari to Allah madaukakin sarki ya sanya mana wannan a cikin mizanin sannan Allah ce zai sakamta masa da ahasan mafi kyan wato kenan lada to mu je malam فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم Allah madaukakin sarki ce fa idza qara'atul qur'ana wannan kitabi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma duk wanda ya karbi addinin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma kitabi ya ja bazan sa harkar sa fa idza qara'atul qur'ana duk lokacin da wato kenan zaka karanta alqur'ani kenan idza ta zama hujaiya ko da kara zana zaka karanta alqur'ani me zaka yi fastaiz billah ka nemi tsarin Allah madaukakin sarki mina shaitan arrajim daga wato kenan shaitan wanda yake wato kenan arrajim nan ce arrajim ya ake nufi bi ma'ana almarjum ko ba shine mai jefa ba shi aka jefe don haka rajim ne amma ma'anarsa shine almarjum shaitan wanda yake abin jefewa ko kamar ka ce ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura ai hijaban satiran ake yi hijabi mai sitircewa ba hijabin ne wato abin sitircewa ba kace hijaban mastura hijabi abin sitircewa to yanzu hijabin shine mai sitircewa a hijabi shine abin sitircewa mun bayyana wannan yawwa to haka ne Allah madaukakin sarki ce ka nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga shaidan shaidan din nan abin a jefe shi ne ka gani kaga wannan aya wato kenan tana sadu da fadin Allah da yake cewa wa nazarna alaikal kitaba tibyanan li kulli shay hada shi ne akan wancan bayan Allah ya sauka maka da alqur'ani wanda yake tibyanan li kulli shay'in da haka in zaka karanta shi to yanzu ga abin da za ka yi ga ka'ida shi ne wato kenan sai ka nemi tsarin allah maɗaukakin sarki wato kenan daga sharrin shaidan cewa kar ya bujiro maka a lokacin da kake ibadanka ballantana ma ya zama ya kange ka anta da kuri wal amal bai mafi ya kange ka ya hana ka ta dabu domin ana son za ka karanta alƙur'ani ka rika tunanin ma'anan ayar kana ƙoƙarin ganewa a ayar na farko da kamar yadda abdullahi bin umar yake faɗa mun kasancewa tukune ce kunna nutul imana qabla alquran mu an ba mu imani kafin aka ba mu alqur'ani imani aka ba mu kafin aka ba mu imani alqur'ani don haka fa yazhabu ahaduna wa yata'allamu ashar ayat dai mu zai je koyi aya guda goma ne kawai fa yata'allamu halalaha wa haramaha wa awamiraha wa zawajirha wa ma yanbaghi lahu an yaqifa minha yaje ya san menene halal don wa'annan ayoyi guda goma menene haram din su menene umarce-umarcen su menene hana-hanan su kuma wanda ya haddace wannan aya guda goma ya kamata ya tsaye a kansa na kai ya ga cewa yana aiki da alkur'ani ai an tambaye na na Aisha da yana ne halayen annabi sallallahu alaihi wasallam tace kana kulkul qur'an ko halin annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ma'ana yana tabbaka alqur'ani a aikace to su ma sai sun yi koyi wannan sai yace wasa ya ci zaman zamani da sanin zai zo yi tauna alqur'ani qabla al-iman sai a basu alkur'ani kafin imani sai ga wato kenan mutum ya karance alkur'ani amma bai masa mai karanta ba imanin bai rastaku a cikin zuciyarsa ba sai ka ga yana karanta shi daga farko har karshe yan turko na daka yana tofar da shi yadda kake tofar da dan dabino in ka ci dabino saka tofar da farko saboda abubuwa da yawa na alkur'ani bai san shi ba to yanzu shaidan yana nan a lokacin da kake karanta alkur'ani ba zai bar ka kai tintintini irin yadda wa'ancan wata kenan suke tintintini a kansa da haka wajibi za ka karanta shi sai ka nemi wata kenan tsarin allah madaukakin sarki walai sai ruwi isi za'an ba'a da kira'a wato kenan ba ana nufin ista'iz ba da kira'a don haka fa iza qara'ata alqur'ana ya zo da sigar mai madi idza qara'ata in ka karanta alqur'ani sai ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim a ke ba haka kine bal huwa ka qaulika kamar yadda kake cewa ne wato kenan idza akalta fa qul bismillah nan ma ba ana nufin sai ka ci abinci ka kwafi sai ka ce kuma bismillah ba a ma'ana in za ka ci abinci ka ce bismillah don haka idza qara'ata alqur'ana in za ka karanta alqur'ani ka ce bismillah mun fahimci wannan sai wato wannan shine wato kenan ake abin Jubair bin Mut'im yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato kenan hina ibtada salati lokacin da zai fara sallah ya kabbara sai ce Allahumma inni a'udhu bika minash shaitani min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi yanzu zai karanta alqur'ani ko mutum ya kabbara sallah kan me zai sallah da karatun alqur'ani yake farawa ko to kafin ya karanta din jubair bin mudi'in Allah madaukakin sarki da da shida daga cikin manyan sahabbai sai yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari Allah da shedan shine yake cewa Allahumma inni a'udhu bika minash shaitani min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi dama aka ce rabbi a'udhu bika min hamadati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun don haka kenan akwai abin da shaidan yake na fisgan mutum in kana karatun alkur'ani yanzu zai shigo ya tuno maka wannan ya tuno maka wannan tuno maka wannan na farko zai yi kokarin ka ji gaga shi kama aje ka tashi ka tafi ko ka ji bacci ka nuna gajiya ko kuma kana karantawa kana tunanin wani abu daban da zai baka dama ka tsaya kai ta fakuri irin yadda Allah ke ta inna ma wa izukum bi wahidatin go an ta kuma lillahi masana wa furada sun mata tafakkaru yawwa kaga ba zai baka wannan zama matana ko kuma furada din domin yin tafakkuri ba to saboda haka sai ka nemi tsarin Allah madaukakin sarki wato kenan akan wannan shi kuma Abu Sa'id al-Khudri Allah madaukakin sarki da yake yadda da shi yake cewa kana Nabi sallallahu alaihi wasallama yata'awwazu fi salatihi qabla al-qira'a kafin ya fara karatu annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ko kuma a'udhu billahi minash shaitanir rajim yawa saboda ka amma kuma da wannan da bismillah wasu ruwayoyi suna da cewa yakan yi sa koyi sai fa ya tashi da wato kidan karatu kenan an cirato magana daga wasu daga cikin magabata التعوذ بعد القراءة مطلقا سو كما سسن يقرأتون سسو يسي تعوذ بالله من الشيطان الرجيم مطلقا amma kuma kaga wannan wato kenan saboda wai suna kokarin bibiyan fa idza qara'atul qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim wala shakka anna zahira zalika yaqtadi an takuna al-isti'azatu ba'da al-qira'a tabbas zahirin aya tana nuna cewa ana yin isti'aza bayan wato kenan karatun alqur'ani din ne kenan bayan kai ka gama kamar yadda yake cewa fa idza qadaytum salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan ka gani illa anna gairahu muhtamilun sai dai cewa a zai ya dauka ɗayan kenan kafin ai karatun ake yi kafin ai sallar ake yi kuma shi ne ma wato kenan ya fi dama ya fi dacewa kamar da kace cewa wa idza qultum fa'dilu wa idza qultum fa'dilu kun bai jana wa idza qultum fa'dilu idan kun yi magana ku yi adalci ai ma'ana me in za ku yi magana sai ka gama magana kuma ta zanen sai ka zo ka yi adalci a hukuncin to ai mai kai hukunta kenan yawa yanzu lokacin da za ka yi magana a wajen hukunci to a lokacin ake bukatan wata kenan wannan adalcin naka Allah ya ce wa idza sa'altumu hunna mata'an fasaluhunna min wara'i hijabi ko yawwa in za ku tambaye su wato kenan kayan aro ta ku tambaye su wato kenan ta bayan hijabi ma'ana kafin wato kenan ka ka abin din za ka yi za ka yi kafin wato kenan ka tambaye su za ka yi sallama kuma ka nemi wato kenan izinin neman wannan abu don haka shaitan Allah madaukakin sarki ya yi shi ya ba shi kudura mai yawa na farko dai ba maganinsa don haka ya zo bai zo da mu gani ba sai dai wala'alla wasu daga cikin za su iya ji a cikin su na biyu allah maɗaukakin sarki ya ba shi kudurar da zai iya shiga har cikin jikinmu alladhi wasu su fi sudurin nasi min jinnati wan nas zai iya shiga cikin zuciyar mutum ko jikin zuciyar aljin yayi wasu wasi a ciki ya rika sanya maka ka tuna kaza ka tuna kaza ka tuna kaza ka tuna kaza har sai ya sa ka yi rafulwa wato kina a cikin sallanka to ko ba sallah kake ba zai iya zuwa don haka babban magani tsakaninka da shaitan shine al-isti'ara ka nemi tsarin Allah mara kudu da ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim yake da ka riga ka gama da shi Allah mara kudu take zai taimaka maka don mu ji mana
إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون Allah maɗaukakin sarki ce inna innahu lalle cewa shi shaidan laisa lahu sultanin alal ladina amanu bai da sultani akan mu'mini dole Allah maɗaukakin sarki ya ce masa ya bar shi ya je ya fisgi wanda ya ga dama amma sai Allah maɗaukakin sarki sai ba wa mu'mini wata kariya ta musamman wato kenan a gare shi dan haka yanzu wane ne ya bada kariyar Allah maɗaukakin sarki zaka duk wanda yake neman kariya tsakaninsa da shaitan ya nemi kariyar a gurin Allah shi ai sa ake ta a'udhu billahi minash shaitani a'udhu billahi ina neman kariyar a gurin Allah madaukakin sarki daga shaitan domin in ba Allah ba wallahi babu yadda mutum zai iya magani shaitan babu shi ba za ka gan shi ba ba ka lokacin manzara sassa ce inna shaitana ya jare mini mini adama majarar dan lallai shaitan yakan shiga duk inda jini zai iya shiga a jikin ka zai shiga ya shiga ta ko ina ya kewaya ya kewaya ya kewaya ya fita masa ba za ka san lokacin da zai shiga ba ba za ka san lokacin da zai fita ba ba za ka san lokacin da zai shiga zuciyarka ya wasu wasi ba da dai sauran irin waɗannan abubuwa to ta yi za ka yi control ɗinsa sai Allah kawai da ka ce a uzu billahi minash shaitanir rajim sai ruga mu je tafi ba ba shi kenan ka gama da shi ba don haka babu abin da ya wasa a rayuwarsa kamar ya ji wani mutum ya ce a uzu billahi ta ka Allah ce innahu lalle shi shaitan laysa lahu sultanu bai da fawa alal ladina amanu akan mutanen da suke da imani wa ala rabbihim yatawakkalu kuma suna da tawakkali suna dogaro ga ubangijinsu sun dogara ga Allah duk abin da ya faru da su da haka yanzu abubuwa guda biyu da imani da tawakkali ana son imani ana son tawakkali mutum ya dogara ga Allah barokacin sarki aka ce mai tawakkali shine mutumin da ya fi aminta da abin da yake hannun Allah akan abin da yake hannunsa yanzu yana da dubu ɗari gobe ina son zan yi wata matsala da su to tsammanin Allah madaukakin sarki zai bani na dogara Allah madaukakin sarki zai min wannan sai ya fi karfi akan wato kenan dogaran abin da yake hannun Allah akan dogaro da wannan dubu ɗarin da nake da ita kaga yanzu mafi yawan mu mun fi dogaro da abin da muke da shi da zaran kana da dubu ɗari aka ta hankalinka a kwance amma na bayan sun fi dogaro da abin da yake hannun Allah ba da kuma don haka Allah ba da kuma sai wuce gaba su ma kana lillahi kana Allah ba duk wanda ya zama na Allah Allah ba shi ya zama nasa suka ga rayuwarsu a cikin sauki sai Allah kawo sababin idza arada Allah in hadha qadari hayya lahu sababu in Allah na nufi yanzu sun da amma sai kawo sababi shike ne suna nan sai sababin ne da an yi wannan an mutu wannan life wani abin ya ma yazo shi hakan nan ne hakan nan rayuwarsu wato kenan take take tafiya da haka Allah yake bada kuma da kun sarki ke baya da sultani akan wanda suka imani akan akan masu imani sannan kuma masu tawakkali akan Allah madaukakin sarki to mu ji mu إنما سلامه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون Allah madaukakin sarki ce inna ma sultanahu lalle fawarsa ta tabbata alal ladina yatawallawnahu akan wanda suka ji filci lamarinsa in an ce tawallahu ai wato kenan wanda suka yi masa da'a suka mai da shi majibinci lamarinsu dama sai dan shiga layinsa ko ba haka ba yau sun shiga layinsa sun dan karkata zuwa ga abubuwansa sun dan ki wannan na Allah madaukakin sarki din can suka dan karkata to shikenan ya san fawa akan wannan da wuri zai ja su kawai ya dinga nuna musu ya dinga nuna musu ba za su an karwaye da su gansu a tsakiya har sun je go no area to haka nan Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da wannan ay yuqalu tawallaituhu ay ata'atu wanda suka masa da'a to su ne Allah madaukakin sarki ya bashi fawa akan su walladina hum da kuma waɗanda su sun kasance wato kenan mushrikuna masu yin shirka ne bihi ai wato kenan bi sababihi wanda wato kenan ko kuma min ajali wanda suke yi shirka a dalilin wato kenan shaidan wanda suka kauce ma gaskiya a dalilin wato kenan bin shaidan to waɗannan su ma shaidan yana dafawa wato kenan a kansu mun bai kenan ko kuma wallazi na hum bihi mushrikun din nan bihi din ai billahi kenan wanda suka yi wa Allah madaukakin sarki shirka kamar yadda mujahid ya fasara da kuma malam da haq wato kenan su ne shaidan yake da fawa wato kenan a kansu yawa da haka kenan yanzu in mutum yana son kar ya zama na shaidan ne na farko ba zai mika masa lamarinsa ba na biyu kuma ba zai bi shi ta hanyar shirka wato kenan da Allah madaukakin sarki ba to da zarar ya zare kansa a cikin wannan to shi kenan Allah madaukakin sarki sai kaga ya bashi wato kenan kariya wal ma'ana abin da ake nufi wallazina hum min ajalihi mushrikuna wanda a dalilin shaidan suka zama mushrikai to su wannan shaidan yana da fawa wato kenan a hannunsu to mu ji
وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون Allah madaukakin sarki yake cewa wai za baddalna ayatan idan muka musanya aya makana ayatin a madadin wata aya sai ya zama kuma matsala maimakon su fahimci cewa in kaga an musan ya aya a madadin wata aya sauki aka kawo musu ko kuma an dada warware musu wani abu ko kuma an dada ci gabantar da su an ƙara kawo musu alkhairi ne amma kuma su hakan din sai zama musu wata kenan matsala saboda ya dole bihi kasiran wa yahdi bihi kasiran duk abin da za a sauka a cikin alkur'ani mu'minai ƙara musu imani amma wasu kuma sai su ƙara samun da bulbula sai kwakwalwar su sake rudewa sai su aka ba ka gani ba ai ba ka gani ba su kokari suke yi su gano kuskure don haka duk inda suka samu shubuha za su iya capitalizing a kanta don su ba wa kansu wata kenan hujja to shi da gashi yanzu an canja aya an kawo wata an dasa a madadinta sai ya zama musu wata kenan rikici wallahu alam bi bayan da amma kuma Allah madaukakin sarki shine ya san abin da yake ya fi sanin abin da yake saukarwa ayan farkon kan da aka kawo ta ni ba Allah ne ya kawo ta ba to ya cire ta ya kawo wata to ba shine yake abin nan ba kuma kowace aya ba ta sauka sai a lokacin da yake munasi lokacin da ya dace da saukanta ba a daukewa wata ayan kuma sai a wato kenan lokacin da yake yake da nasaba wato gina da ke ta don haka Allah mara kusa yake cewa ma nan sakmin ayatin aunin su ha na ta ji kairin mina aunin tilin duk lokacin da muka shafe wata aya ko kuma muka sa aka manta karatunta duk alaramomi sun san ta kowa ya waye gari babu ita a kwakwalwarsa shi ne yunsin hadin kenan ko yawwa ma nun sad min ayatin aw nunsiha mun shafe wata aya da wata ba ko kuma muka sa aka aka aka aka mance da karatunta ko kuma nun si'u haka mun yadda wata kira'a ta zama muka jinkirta saukanta ba ta sauka ba sai a wani lokaci kuma a gaba to duk abin da ya faru Allah ce na ji bi khairin minha za mu zo da wata aya wanda ta fi muku alkhairi a gare ku za ta fi sauƙaƙa muku lamarin na shari'a a gare ku aw mithlaha ko kuma alal akalla za mu kawo canjin ta da wata wadda take misalin ta to idan haka ta faru sai zama musu kuma wato kenan matsala sai ka ji kalu suna cewa inna ma anta mubtari kai dai mai kirkirowa ne kawai kana ta kirkirowa ƙarya ne da dina ga yau ka ce wannan gobe ka ce wannan yau ka ce wannan gobe ka ce wannan wani lokaci ma sai ga abinda ba hujja ba shi sai amfani da shi a matsayin hujja abinda ba dalili ba sai sai amfani da shi a matsayin dalili ya ce ku zo ku bautawa ilahukum ilahun wahid ayin bautan ku shine kwara ɗaya ko Allah kwaya ɗaya to sai aka ce kuli da Allah audu rahman ta ce a to kaji shi ya kawo alloli guda biyu ya ce mana eh ya ce ya kama kansa saboda an samu hujja ana ta yawo a cikin garin maka yau Muhammad ya kama wani lokaci ya ce Allah wani lokaci ya ce ar-rahman to wanne ɗaya za mu bi yanzu kai ma ka koma layin na wuce da ji a kuli da wallahi da rama ayyama da wala wala asma wa duk wanda kuka kira ko kun ce Allah ko kun ce Ar-Rahman Allah madaukakin sarki ko haɗe ne yana da mawa suna ai suna ne kawai ko yawa kuma yanzu ɗazu da muka rufe karatu a nan gurin kun ga wani mutum aka ce masa iyan nan aka ce masa mai anguwa su bayar aka ce masa shek duk ba suna ba ne duk mutum ɗaya ne ko ayyama ta dau falawul asma'ul husna to da sunayen Allah ba da kuke amma su san su a inna ma anta muftarin kai mai kirkira ƙarya ne Allah ba da kuke a ba hakan nan lamari yake bal saurari ku jota sabuwar magana aksaruhum la ya'lamuna yawan su ba ilimi ne ba ilimi ne suna wata kenan musu akan jahilci kuma har a yanzu nan majoratin mutane za ka suna da musu akan abin da yake ba su san shi ba ne yauwa da a ce akwai dokar da take nuna cewa wato kenan sai mutum ya san abu kyakkyawan sani ya yi magana to da ba za a samu wato kenan matsala ba ba za a samu matsala ba yauwa amma kowa na faɗa ne gwargwadon abin da shi yasa wanda bai da mai san kadiya ba to shi kenan sai ya haƙuri da iyaka abin da sai mu da yadda muka sani kaza ne yau amma tunda an ce kaza in ya ga dama in ya ga dama ya tsaya a iyaka fahimtarsa amma musu ba nasa bane musamman a ce wanda ya faɗa ya fi shi wata kina a yammaci ta haka Allah ce yawa yawa su dai ba ba ilimi ne da su ba ka gaba za ka za ka tsaya ka ɓata lokacinka a gurin wanda bai da ilimi akan wato kadiyar da ta shafi ilimi ba don mu je قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشر للمسلمين Allah madaukakin sarki ce kullum ka gaya musu ya Muhammad nazzalahu ruhul qudus malaika jibril shine ake kiran sa ruhul qudus ko yawa wa jibril wa jibril amin laifi na ko wa ruhul qudus laysa lahu kafau saboda ina ce ruhul qudus jibril ake ne nufi tun a zamanin sabu kun ga inda Hassan bin Sabit ya fada don haka malaika jibril nazzalahu shine ya saukar da wannan mana Allah madaukakin sarki ya bashi saukar da wato kenan alqur'ani ko ai nazzala bil qur'ani kullu kullihi ko ya saukar da alqur'ani wato kenan gaba ɗaya sannan su kuhu wa mansukuhu da wanda aka share da hukuncin da aka dauke da wanda ta share hukuncin waccan din duka misali da Allah madaukakin sarki ya ce ku rika za ka ce ku daina ga abin da za ku wannan ita ce nasi wannan ita ce masu to dukkan su guda biyu Allah madaukakin sarki ne ya saukar da su ta hanyar wato kenan amfani da mala'ika jibril ta hanyar amfani da mala'ika wato kenan jibril saboda haka babu sauran wani magana kenan ko bil haqqi kuma rabbika bil haqqi kuma ya saukar wannan alqur'ani daga gurin ubangiji kenan shi ma ba gamin kansa yayi ba Allah madaukakin sarki ne ya bashi alkur'ani ya sauko da shi kuma an kawo shi ne don tabbatar da gaskiya domin duk duniyar nan babu adalci da za ka samu sama da wanda ke cikin alkur'ani babu kuma gaskiya da za ka samu sama da wanda take cikin alkur'ani don haka an yi haka da ne me yasa aka yi haka li yusabbita allazina amanu Allah ya kawo alƙawari don ya tabbatar da muminai ya dora su akan akida mai kyau ya ba su training wanda ya kamata da kyau da farko aka ce musu ku rika yin kaza ana ce musu ga wato a ƙara musu kaza a ƙara musu kaza a ƙara musu kaza a ƙara musu kaza don a training din su ana kashe su ana tsare su ana musu walakaci qur'ani ya ce musu fasbir sabran jamila wai hakuri fasbira ma sabaruka illa billahi hakan na ake ta faɗa annabi sallallahu alaihi da abin da am suka yi ta hakuri suka yi ta hakuri suka yi ta hakuri sai da aka kai su wani stage da Allah madaukakin sarki yake uzina lil ladina yuqatiluna bi annahum zalim wanda ake musu walakancin da ake kansu yanzu Allah musu izini saboda bayan yasa Allah musu izini saboda an zalunce su don haka in an taba su su je su ba zaki ce wa in agabtum fa akibu bi musma'utin kar ku taba amma fa in an taba ku ku taba yadda aka yi muku daga ba aka ce ne eh daga ba Allah madaukakin sarki ce qatil qatil mushrik wa qatil mushrik kafatan kama yuqatiluna kun kafa duk mushrikai da suke koyi yake su kawai yanzu an ba ku wannan ba training din su aka yi daga wani mataki zuwa wani mataki ba tunda aka ba su wata izinin kaga sun yi sun yi kasa a gwiwa sai ya zama sun buɗe ƙasar gaba ɗaya ta kurba ta musulunci ba su tsaya nan ba suka shiga duniya gaba ɗaya yau ga musulunci a dama a sakamakon wannan yunkurin da suka yi to saboda haka haka na ake tattara don haka ake cewa walakin kunu rabbani na bima kuntum tu'allimuna kitaba bima kuntum tadrusun da anta rabbaniyun hum alladhina yahmiluna an-nasa min sagair sagair ilmi ila kibariha wanda suke daukar mutane daga kadan kadan kadan kadan kadan har wata sai su kai su wanda yake babba rana ɗaya ka zo ka juro wa mutane abin da wasu da ba zai kai da Allah sai su yi wasi da kai amma ka faɗa musu haka gobe ka dan ƙara gobe ka dan ƙara gobe ka dan ƙara ko yau to hakan nan ne don haka Allah madaukakin sarki ce ya saukar da Jibril ne ya kawo Alƙur'ani dan ya tabbatar da imanin masu imani ya tabbatar da su wato kenan bima fihi min al-hujjaji wal ayat da hujjoji da ayoyi yau an kawo wannan aya sai a kawo wani da za ku daɗa samun natsuwa jiya muka karanta ibn mene ne wannan bin mas'ud ko usman bin mas'ud annabi sasa yana zuwa yana ta masa ta yin addinin musulunci ya ga duk abin gaskiya ne ya ce kai mutumin ya zo ya matsa wallahi tallahi bari mu shiga musulunci sai ya shiga ko ai an dan gansar da shi alal akalli can kuma da aka sauka da inna allaha ya amuru bil adali sai ya ji kawai ce yanzu kan na musulunta ma ɗin gurungun kawai ba magana wai dan ina jin kunyin annabi sasu a yanzu kawai gaskiya ta bayyana kaga kenan daga kadan kadan kadan kadan kadan har ya zuwa wanda kenan abin shi kansa sayyidina usman da ya musulunta da haka ne lokacin da aka masa dai ya ce zan yi nazari aka kyale shi ta aka sake masa tayi aka sake masa tayi har sai aka gamsar da shi sayyidina abubakar ne kadai da aka gaya masa magana ya ce ya karba amma ne sa sace ma da auta hadin muku illa wala kubwa duk wanda na kira sai da dan Idris illa Abubakar sai dai Abubakar shi shi kada fa innahu ma akama shi ina gaya masa jina maka murna kawai amma kuwa sai ya tsaya ya yi nazari kuwa sai ya tsaya sai ya yi nazari yawa idan ya yi nazarin in ba a kwambisin din sai ba za a yi kwambisin din sai to haka na Allah madaukakin sarki ya abin nan ya saukar da alkur'ani dan ya tabbatar da digadigan mu'mini shi yasa aka ce wa'azin da muke sauraro nan kullum mu zo yau a faɗi kaɗan gobe a faɗi kaɗan sai ga abu nan ma yana ta karuwa yana ta karuwa yanzu da shekarun baya wallahi akwai kabiyar da mun santa haka take kuma wallahi mun san fudai ta gurin wa'azi ba haka da kuma aka bane ba mai san fudai ta ba kuma mun santa haka take mun karanta mu mun zama convinced amma wallahi baka saka fito ga abin nan ba yanzu in dai abu na shari'ar musulunci ne Allah ba ma shakka muku da ko menene cikin abin da Allah ya rinta da mu gaskiya saboda babalan mutanen da jama'ar da al'ummar za su iya dauka kuma ko ba su dauka ba ba za su yi to ko ba su ɗauka ba ba za su yi wato kenan mummunan fahimtar da da ake akan addiyar ba sai dai su tsaya suna ganin eh to dai wata Allah wani fahimta ne ko na ce a wannan na shafi'iya ne a wannan na kaza kaza ne da sauran irin wa'annan mun bayanci wannan to saboda haka Allah madaukakin sarki ya kawo wannan don ya tabbatar da wato kenan daga digen mu'mini wa hudan sannan kuma shiriya ne wa bushira sannan kuma albishir ne lil muslimina ga mu musulmai Allah madaukakin sarki ya sa Qur'ani zama shiriya da bushara a gare mu a ce lokaci ya go su zamu dakata anan abin da fara daidai Allah ya ba mu ladin sa Allah ba mu iko aikatawa abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ka ganar da mu kuskuren Allah muna roƙonka ka shiryar da mu da shiryarka Allah ka gane da mu abin da muke karantawa Allah ka shirya da mu da shiryar da ke cikin Allah ka ba mu ikon aikatawa ku za mu dakata nan insha Allah ta'ala